بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 19 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin ranar 1 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na bakwai cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin tashabbuhul khasis bi ahli al-khamis wallafar al-imam al-hafiz الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه الإمام الذهبي wanda ɗaya ne daga cikin manyan ɗalibai a makarantar Ibn Taymiyyah ya wannan littafi ne don yi mana wa'azi da tunatarwa akan abinda ya wajaba akan musulmi na haramcin koyi da kafirai al-Imam Zahabi wanda rasuwarsa shekara ta 748 wannan littafi nashi yana da alaka da babban littafin malamin sa Ibn Taymiyyah wanda shine iktida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabul jahim wanda mun karanta shi a wannan makaranta walhamdulillah to muna ci gaba da bibiyan al-Imam Az-Zahabi a inda yake yi mana wa'azi da nasiha akan abubuwan da suka wajaba ga musulmi na cewa wajibi ne ya guje wa tafarkin kafirai sawa'un kiristoci ne ko yahudu ko makamantansu musamman kiristoci waɗanda a zamanin da shi al-Imam Az-Zahabi ya rayu kamar dai wannan zamani namu an samu wato musulmi sun shantake wajen koyi da kiristoci sakamakon zaman tare sakamakon wato a, a yanayi na musulmai sun samu kansu a cikin hali na watan rauni kamar yadda muke rayuwa yanzu Allah ubangiji ya sa mu dace za mu tashi inda al-Imam zahabi yake cewa fa hahuna yahunu sabghul baydi والخداب ولطخ قرون المئزة والمواشي بالمغرى وإن الكل باطل yana magana akan yadda ake tasnifi ake jeranta laifuffuka wanda suke da alaka da koyi da kafirai din akwai abinda tsabarage fasikanci akwai abinda kuskure ne akwai abinda zai kasance wato rashin sanin mutuncin kai ne akwai abin da zai zama kabira ce daga cikin kaba'i da ya gama lissafa su sai yake cewa wato idan ka kalli wanda abin da aka haramta na kankani cewa karkai kama da su a kankanin abu don kai ya jawo izuwa ga babban sai ya kwatancan wasu daga cikin manyan kamantakina da ake da su ya ce kamar mutum ya ɗauki ɗansa ya kai shi coci ya ba fada a ce za a yi mashi abin nan ma'amudiya za a mashi baptisma a sa mashi wannan ruwa na ma'amudiya da tunanin waye albarka da ire-iren su cikin kaga waɗannan idan mutum ya kai ga waɗannan manyan laifuka na kamantake na da kafirai to a lokacin sai a ga ashe abin da ake yi na yi makwai a rini ko na yin lalle don ranar kirsimeti waɗannan to ƙananan laifuka idan mutum aka kwatanta su da waɗancan manyan shi ne ce fa hahuna to a irin nan ne in aka samu waɗancan in za mu tana hanya ambaci wato mai da addini ɗaya interfaith ita to idan aka samu irin wannan fahahuna yahunu sabgul baidu sai ka ga ashe ma wanda yake aikin kama da kafirai da yake ya taƙaitu akan yi wa kwai wannan kwalliya wal khidamu da yin ainihin wato lalle ga mata kenan walat khuqurunil maiza wal mawashi bil maghra ko kuma iban tabo ana shafawa a jikin kauhan awaki da raguna suna yin wannan shi ma a ranar za a daga daukan kasa ana ana shafawa a jikin wato abin nan kahonni na na raguna da awaki gashi na inda yace bil maghza a ƙasa ya ce wa huwa ƙinul ahmaru yusbagu bihi shi ma ƙasa ce za a saka mata algalura ta yi ja a kwaɓa ta da ruwan algarula ya ta yi ja haka sai a dinga ɗiba ana shafawa a jikin ƙahonni na waɗannan raguna ishe to idan aka samu wannan sai ka ga cewa wannan laifukan ƙanana ne an kwatanta da waɗancan sai cewa innal kulla batil tare da cewa dukkaninsu abin barna ne dukkaninsu babu kyau fala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yace babu ƙarfi babu gada babu dabara sai ga Allah madaukaki mai girma ayyuhal allahumma ahyi qulubana bi sunnatil mahba ya Allah ka raya zakatanmu akan sunna tsantsa wamdudna bi tawfiqika Allah kai mana gamdakatar da dace daga gare ka ya Allah mu dace da gaskiya wala takilna ila anfusina ya Allah karkaban mu da dabaran mu lahadatan koda kiftawar bismillah wahdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye shi da mu zuwa ga tafarki madaidaici wajen nubna alfawahisha wal bid'a ya Allah ka nesanta al'amarin mu daga alfashai da bid'o'i ma zahara minha wa ma batan alfasha da ta bayyana da wadda ta buya da bid'a wacce ta bayyana da wadda ta buya amin ya rabbal alamin ya Allah ubangijin talikai ka amsa mana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam malin yace tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidan shi sabban sa Allah ka amintar da su wannan shine karshen matanin littafin shine sai shi al المحقق علي حسن رحمة الله عليه سيكي تم الفراغ من نسخها وضبطها وضبط نفس نسخها في مجلس في مجلسين من ضحن إلى عصر يوم الأربعاء na gama kwafewa da gyara wannan littafin a zama guda biyu da nayi daga safiya zuwa yammacin wato ranar asabar uku ga watan rabi'ul awwal shekarar hijira ta 1400 da bakwai sun mafarabtu mina ta'aliki alaiha sannan na sake komawa na yi ta'aliki wa takhrija a hadifiha da kuma takhrijin hadisan sabiha ta yau sabtil muwafiki ranar asabar da ta dace da shida ga watan rabi'ul awwal a dai wannan shekara ta hijira da dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai wajen shekara talatin da uku kenan yanzu kudu zama ɗaya kuma nan da a ce wannan littafin a ce karanta shi ko za da larabci zama ɗaya ya kamata a karanta shi amma ana ta hausa ana ta shari ana ta rarji dole sai ga yayi tsawo to wannan kenan insha Allah to wani abu da muke so in cike mana jama'a Allah ya saka mashi alkhairi shi al-Imam Zahabi da malam malam Ali Hassan wani abu nake so in cike mana waɗanda shi bai magana a kansu ba a takeice kwarai shine mas'aloli kamar guda uku kafin mu koma ga waccan kaziyar da zamu cike karatun da ita abu na farko shi ne daga cikin waɗannan misalin da shi bai tattauna su ba ta yi a zamaninsu babu waɗannan ne amma mu kuma a yanzu suna daga cikin mazahir na koyi da waɗannan kafirai da suka bayyana da yawa a cikin yana daga cikin waɗannan matsaloli shi ne irin yadda muka nutse cikin koyi da kafirai a al'amuran biki ɗaurin aure musamman da abin da ke biyo bayan shi na sha'ani da shagali muna so ne mana ɗan ishara haka itlala akan irin abin da ke faruwa babu shakka dukkaninmu mun san cewa ɗaurin aure wato wata wani event ne wani al'amari daga cikin muhimman al'amura a rayuwarmu a rayuwar ɗaiɗaiwan duk mutumin da zai aure ba za ka ga cewa wani shagali ne mai zaman kanshi har wasu ma suna ganin yana ɗaya daga cikin event mafiya muhimmanci guda uku a rayuwar mutum da haihuwarsa da aurensa da rasuwarsa ta ga shi babban al'amari ne to ana nan ana nan kasancewa aure yana cikin ɗabi'u da ɗan adam ya gada tun talatal babu wata al'umma sai ya zama cewa akwai harka aure a cikinta ya rage ta wace irin fuska ko wace irin al'ada suke gudanar da aure to sakamakon waɗannan abubuwan da muka ambata a baya asbab da suka jawo koyi da kafirai sai aka samu cewa al'amarin bukukuwa da muke yi ya rikirkice mana gaba kida ya rikirkice har ma ba a gane na jahilai da na masu ilimi ko na ahlus sunna da na yan bid'a ko na mutanen kirki da na mutanen banza aka zo biki dukkanin al'umma sai su rikici musamman dai waɗanda suke samu wannan matsala fiye da kowa su ne mata da yara wanda su suke zama kamar wato agent suke zama kamar wakilai na ƙara yayata waɗannan ɓarnataku ba akwai fasadi da yake faruwa da dama wanda ya saba wa shari'ar musulunci a ciki wannan malami ba Salahuddin Mahmud As-Sa'id mai littafin Qamusul Bid'a gashi mutumin kasar Misra ne yayi babuka a cikin littafi nashi da yake tattauna su karkashin munkaratul Eid munkaratul Aqd munkaratul Aqd wato ababan kyama a cikin bukukuwan ɗaurin aure tun daga kan abin da ake yi na buga katin gayyata ya fara magana buga katin gayyata to kaga mu zamu iya farawa tun kafin nan irin abubuwan da ake na sa rana kai kaya da makamantansu irin barnar da ke cikin shi ta yi kama da abin da ya ambata a wajen wato bayani game da buga katin shine mas'ala ta fuskar israfi barnar dukiya wanda mun ji a baya an ambaci irin yadda musulunci yake kyamar barata da dukiya domin dukiyar nan kayan Allah ne ya wakilta ta a hannunka don ka yi aikin alkhairi a ciki ka ci ka ciyar da wanda suke karkashinka ka yi sadaka ka yi zakka ka taimaki marashi da sauransu ka kuma yauƙaƙa dukiyar ka sanya ta a harkar yauƙaƙawa wato investment don a nan ma wasu su ci abinci wanda za su yi maka aiki a shagonka ko a kasuwarka ko a gonarka ko a kasuwancinka su ma za su samu alheri karkashin juya dukiyar da kake abinda Allah ya sa yake ba mutane dukiya yake da aka sai da zaɓo su ya ba su ya kuma ɗaura musu dokoki da ya kamata su daga cikin kuma abinda Allah ya haramta akwai israfi Allah ya faɗa ƙarar innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin lallai masu ɓarnar dukiya ‘yan uwan shaiɗanu ne, shaiɗanu waɗanda suke halakakku, wanda suke ba mutanen kirki ba, waɗanda Allah su ta'ala ya nisantar da su daga ni'imarsa da tsira, to su ne suke aikin ɓarnar dukiya, da haka ya jama'a mu kiyaye da wannan gaskiya saboda Allah ba daidai ba ne. In har ya zama dole sai an buga katin gayyatan sai a buga wanda yake ba sai an yi ɓarna ba, amma za ka ga wani katin ba ƙwaya ɗaya wani ya fi naira dubu ƙwaya ɗaya kuma za a iya buga guda dubu hamsin a abin nan ɗinsu a distribution ɗinsu kuma duk wanda aka ba wurgawa kawai zai wani ma ko karantawa ba zai ba hasali shi kan shi irin wannan kati da ake bugawa mun karanta a cikin iktida salatul muslim yana da alaka da irin auren da ake kullawa a coci a inda muka ji cewa su a gun kiristoci aure ana kulla shi ne a matakai biyu akwai kullawa ta gargajiya traditional wedding don an kulla shi a wannan a yanzu kuma a zamanci sai su ce mashi civil civil wedding wanda za a je a kulla a kotu a je su yi signing a gaban magistrate cewa sun yadda za su rayu da juna su yi signing a register don haka kulla aure iya nan bai gama kulluwa ba a gunsu sai an sake komawa coci an je an nemi tabarraki a gurin wato alkahana masu kula da coci to yanzu a irin wannan auren shi ake buga kati a gayyaci mutane saboda za a saka musu wurin zama ana so a san mutum nawa za su zo ko an gayyace shi bisa bisa al'ada idan zai zo zai reply akan cewa to yana nan zuwa idan ba zai zo ba zai reply akan cewa baya zuwa da haka za a san kujera nawa za a ajiye abincin mutum za a tanada da sauransu da haka shi kanshi katin bil asli yana da alaƙa da kiristanci ɗin to sannan kuma mu al'umman musulmi ba mu da namu hanyoyi ne na gayyatar mutane ba mu da su ne muna da su tun asali sannan kuma wane ne ya kawo mana al'adar cewa za a aure sai an yi irin wannan gayyatsiya haka wai arna a idi sai an zo an cika gari an cika layuka an yi fakin ɗin motoci an rasa yadda za a yi wani lokaci ma sai an nan gayyato castelia karota suna suna bada hannu da yan agaji suna bada hannu saboda a samu motoci su watsa wani ne ce za a ɗaura aure sai an yi wannan gayya babu shi a cikin musulunci babu shi a cikin asalin al'adun ina fata muna gane wannan jama'a da aka ya tattauna akan wannan israfin da ake da kuma al-mughalat fil muhur wato tsananta kuɗin sadaki a sanya sadaki ya zama wani kuɗi kamar za a sai gida ko kamar za a sai wata babban mota miliyoyi kuma bayan mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi karara ya bayyana cewa albarkar aure tana ta'allake da saukin sadakinsa sauki kuma abu ne nisbi da irin yanayin mutanen da za su yi auren da yanayin arzikin shi mijin da zai yi auren da yanayin wato kafa'a tsakankanin shi da matar ko yanayin darajarta da haka ake magana kan sadaqul mithli mata ba kudin gora ake musu kowace akwai darajarta da irin sadakin da ya kamata a bata da irin sadakin da ake baiwa mace irinta mai irin ilimi irin nata ko kyan hali irin nata ko kyan halitta ko iyaye irin nata akwai irin wannan to haka kalli waɗannan muwasafat din babu laifi a bada sadaki abinda ya dace amma ka ji an ce sadaki ya wuce misali ka ji sadaki a irin wannan zamanin a ce miliyan hamsin miliyan talatin da biyar miliyan goma da wata mota yan miliyan takwas haka ake fi yanzu ka je inda ake yin aure za ka ga mu musa wannan ba na tunda usadanci muka sani da ƙauyenci a nan zagaya misali ko an yi bala'in cika ma shine a ce dubu ɗari nan ma a yi ta taɓa da za ana neman rage to kaga wannan ba wani sadaki ne mai tsada ba ka kwatanta da irin waɗancan ta yiwu in an kalli matsayinka ustazi ne kai a ce an ma tsada amma wannan ba wani kuɗi ba ne a irin yadda mutane suke cika wato ala'ayi halin dai cika sadaki baya cikin abin da musulunci ya koyar da hotuna wanda ake ce musu pre-wedding pictures wani sabon salo da ya shigo baya ga za mu zo mu ji ƙabiya game da hoto shi kan shi sannan irin ɓarnar da ke cikin wannan abu zaman kanta take akwai aurarrakin da a sanadiyar irin wannan barnan tun daga nan suka lalace ko iyayen su ga cewa kai wannan barna ta yi yawa shi dama wannan irin ma abin da ake so a ji a dinga yake ko kuma idan ɗaya daga cikin su ya ainihin zaki ta wata fuska ko ko a ko a samu aukuwar zina kafin a je ga aure alayi halin da al'adun kafirai ya kamata mu kiyaye kuma kamar da muka ambata a baya iyaye maza wajibi ne a kansu su hana wannan abu su Allah ya ɗaura ma wato mas'uliyya na hana wannan mata ba za su yi hana wa saboda mata suna son biki duk abin da aka ce biki ne za su manta da duk karatun da suke duk yawan zuwa islamiyyan nan da muhadarori da tafsiri duk manta shi suke inda za a ba su ma masallacin za su iya yin biki shi ma cikin shi da galallukan su da za a ba su venu inda yake tafsirin da sunan venu na event za ka yi mamaki abin da za su yi ba za su tana da muhimmanci ko mutunci ko ƙudisiya direct sakarci na masallaci wala ba za su tana ba da za ku gwada ba su masallacin ko hol ɗin da kuke yin wa'azi ku ce su yi biki ka ga abin da zai faru da haka ba wai sai sun je sun kama wani vero a can wani event center ba duk inda suka samu za su yi wannan da haka wajibi ne akan iyaye maza su hana wannan su hana waɗannan abubuwa ina aka samu kawai mutum dan zai auri 'yarku ya zai ɗauke ta su tafi studio a wuna ana yin hotuna iri daban-daban si wannan style si wancan si wancan barna ko ba ta tsaya iya nan ba sai a zo sai a nashara su a a instagram a vivo a wane ne duk su bi duniya kowa yana yana kallon su ana ta Allah wadarai masu Allah ya sa albarka kuma suna yi insha Allah ya saka albarka cikin wannan wannan harka jama'a duk wanda ba ya ce haka yayi ta'adda a addu'a yayi ta'addanci to sai kuma uwa uba su kansu alhafalat bukukuwa kaga da abinda aka sani shine biki shine daurin aure in an daura aure kowa a bashi dan take away din shi ya kara gaba reception ana nan ana nan mutane suka fara kirkiro abubuwa iri daban-daban kafin daurin auren za a yi wasu jeren giyar tarurruka haka bayan daurin auren ma sai ayi za a yi wani dare na iyaye ko wani dare na ƙauyawa ko wani wuni na fulani a sa kaya iri kaza shi kanshi wannan dress code da ake bayarwa duka waɗannan jama'a hanyoyi ne na israfi da barna da shagaltar da al'umma kaga dai a cikin bukukuwan nan ake samun barna iri daban-daban tarurrukan da ake kira don aje a ɗauko ango da amarya da dangin shi da danginta da abokan shi da abokanta a zo a taru a wani wurin taro a gabatar da abubuwa na badala iri daban-daban a samu cakuɗeɗeniyar maza da mata ikhtilat wanda haramun ne a samu fitan mata babu lullubi shi ma haramun ne haka za ka gansu duk masu saka lullubin nan sun wurgar da shi wadda ta yi mutunci za ka ganta da ɗan gani amma ba haka ba ka za su fito kamar kyandira haka zikawa ba kyan gani sannan su bayyana kwalliya wanda shi ma haramun ne bayyana kwalliya sannan su saka turare sannan su yi ƙarin gashi su zo suna rawa a gaban mazaje wanda ba nasu ba duk kaga wato barna wata saman wata haba jama'a ina za mu kai kanmu da irin wannan kuma duk a gama wannan wai ana gobe kuma asabar aje ai adda a ce Allah ya sa ran albarka sai za ka ga wata uku aure ya mutu wata shida aure ya lalace wani ma ko tarewa ba a yi ba a tarewa ma yake lalacewa to in ma muƙaddara ma idan auren bai lalace din ba amma dai zunubin yana kuma albarka ba wai ta takaito akan abin da ya bayyana gare mu bane sai a bari sai nan da shekaru idan an haifi 'ya'ya a irin wannan auren a ga waɗanda iri za su zama nan za a gane ko ya albarka ko bai ba ko ma a ce an haifi ma alarammomi duk dai bai hana wannan zunubin da aka yi ba sunan wannan abin zunubi sunan su kaba'ira sunan su barna suna nan da wannan sunan nasu ba za su ba za su canza ba rashin kunya ta kai ma cewa za a kira uwar amarya da uwar ango su zo kan minassa su zo kan me ake ce minassa stage ko su zo suna rawa a gaban ƴaƴansu a gaban sirkansu a gaban mutanen da suke ganin su da mutunci kuma duk a kafa kyamarori ana ɗaukan hotunan su ana live streaming a saka a Instagram a saka a Facebook a saka a YouTube channels da wane ne jama'a wato barnab ba a takaita ta ma inda ake sai an yi nasha sai an yaya ta ta kowa ya gani babu shakka wannan barna ce mummuna sannan a ɗauko hayan masu rawa da waƙa da kiɗa kiɗan zamani maroka waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan an gansu a watsa musu ƙasa a fuska kamar yadda Muslim ya rawaito amma za a je a ɗauko hayar su a biya su kuɗi masu tsananin yawa ga sanan a birane irin Kano da Kaduna akwai wanda za a ɗauke shi sai an ba shi naira miliyan ɗaya za a ajiye mishi akwai wanda in ya zo ya yi performing a wurin sai an ba shi kyautar mota akwai wanda in ya zo ba zai kwana ba sai a hotel mafi tsada a garin ba za ku ba shi masauki a gidanku ba zai zo ya yi waƙe-waƙen shi mata su kewaye shi suna mashi manni ga sanar irin su a dogon jaɗin da ake cewa wanda mata yadda ka san wani annabi yanzu haka suke kallon shi irin su adam e zango su fela su wane ne ga sanar yi ba sun sunayen su ba waɗannan da wanda suka shahara ne a gani za ka ta ganin su haka ana nuno su waɗannan ɓarnatakun jama'a su ake yanzu har sai ka gaba a ce wai yau asabar to shi irin wannan mai wakan wanda yake tashi demand ma yayi yawa akan shi da haka he goes to the highest bidder idan idan wani ya kawo miliyan wani ya kawo miliyan 1 da rabi wani ya kawo miliyan 2 ya aje da wata mota ta miliyan 3 to gurin shi za a je zai je awa ɗaya kawai zai je yana waka a biya shi wannan kuɗin kuma ana ganin idan bai zo mutu bikin bai cika ba duk wannan jama'a barna ce koyi ne da kafirai in kuka lura da kyau a irin nan mun ma wuce kafiran ba sa kaiwa ga irin wannan barna mun kwaikwaye su har mun wuce kuma wallahi kar kai mamakin amaryar da za a yi mata wannan bikin ɗaliba ce tana da hada alkurani a anguwar ɗan islamiyya ce malama anguwar sassanta ustazan anguwar sassanta kar kai mamakin mijin shi ma ustazi ne da shi ake tafsiri a unguwarsu sannan a zo a zo kaga amarya ta saka wata shedaniyar riga wanda ake cewa wedding gown mai suke ce mata fustanul zifaf riga irin ta kirista rabin kafadarta duka a fili duka da rabin kafadarta da rabin kirjinta duka a waje da amma kuma riga tana jan kasa ta baya kamar irin da ake cewa riga shedan ko haka ake cewa wallahu a'lam haka za ta saka wannan rigar shi kuma mijin ya sako babban riga da ɗan cikinta da hula to much kamar wani mutumin kirki wallahi in ka gan shi dole ka ce wannan ya yi kyau amma ita kuma da ita da ɗan gidan sarauniyar ingila ba bambanci ban da bambancin kalar fata wannan riga ita kanta in ka ji tsadarta sai ka ji tsoro jama wannan riga ko da ake sayanta sama da rabin miliyan guda ɗaya kuma aka saka ta a ranar shi kenan ba ta da wani amfani kuma kowace ɗaya za ta je ta nemi dizaina na musamman a Abuja ko Lagos ko ta siya ma a, AliExpress ko ta siya a jumiya ana ake siya wannan riguna ko a tashi a tafi dubai musamman a je a siyo ta dan ba a tiloli na ƙauye waɗannan masu yin kayan sallah ba sa ba sa iya yin ta yan uwanmu talakawa wanda ba su da kuɗin ta akwai da ake bada haya akwai shagunan da ake suke da ake bada hayan kujeru da rumfuna da kwanuka da tukwane to ana kuma bada haya ita wannan riga sai ki biya dubu hamsin ki saka saboda fasadi da da toshewa kwakwalwa da canza ma'ayir canza ainihin wato ma'aunai na abubuwa sannan a a ya lissafa cewa daga cikin barna ita kanta kadiyar watsa kuɗi mannin kuɗi wanda na jin a dokar Najeriya ma haramun ne na jin ta zamanin yar aduwa an taba kafa doka aka ce ba kyau Najeriya ta haramta a dinga manni da kuɗi amma mutane ba su fasa ba ai ta wulakanta dukiya wanda ba kyau sannan a wurin za a sha ababen maye iri daban-daban wanda ma bai taɓa shan giya ko shisha ba a ranar zai sha ko ta sha sannan in dare ya dare a buge da zinace-zinace a yi abubuwa na ɓarna iri daban-daban waɗanda baka taɓa jinsu ba kaga daga cikin ɓarna da za ka tara a nan shine an haramta yin asahar filbibala mutum ya ci dare yana wani aikin shirme haramun ne a shari'a musulunci ka zauna tsawon dare bayan sallar isha kana fira kawai ko kana kallo kawai ko kana zance ko kana zaune a majalisa duk wannan haramun ne ina kuma ga in kana yin wani abu da shi kanshi a karankin kanshi da ma haram kaga barna ta ƙara akan barna sannan sai kuma bid'a ita ma da ta zo mana ta abin da yake ce masharul asl wato honeymoon wai bayan an gama duk wannan barnar sai kuma a kama hanya sai a tafi wani gari daga angon daga shi sai amaryar su je su wata daya suna kwana a hotel suna suna wuni a bakin ruwa da tunanin cewa wannan ma wani morewa aure ne wannan ma barna ce al'ada ce ta kafire ta ma ba ta cikin al'adar musulmai ba ta ciki kwata kwata da haka mu kiyaye wannan jama'a ya ta lissafin wannan abubuwan na takaita mana su to baya ga wannan bangaren in ka dauki ɗayan bangaren shi ma ana nan sai aka samu wasu mata sai suka ga su suna kula da addini wannan barnar ta yi yawa ba za su iya ba sai suka kirkiro nasu shine waliman mata walima da mata suke ta biki na suka samu ta wannan abin ne suka mai da suka musuluntar da shi jama'a baya ciki babu a musulunci da aka ce mata su taru su yi wani taro da sunan walima aure babu wannan a cikin karatu ya ku usane da kuke musu wa'azi kusan wannan miji shi aka ce walima ba mu taba jin labarin Fatima ta yi walima a aurenta da Aliyu ko Aisha ta yi walima a aurenta da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ko inda miji ne waɗannan sun fi kwamo da mazaji da ya kamata su yi walima babba grand event ko shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aurar da Ruqayya ko Zainab ko Fatima ya tirsa samu mijin sai ya bada kuɗin walima har a ce ga wani kuɗin walima da ango zai bayar a zo a kira wani ustazu ya wa'azi wani ma sai ya ɗauko shi daga wani gari sai an bashi kyautar rigar da zai saka a wajen duk wannan an juya wancan barnan ne zuwa sigan musulunci to shi ma ba kyau babu inda aka samu shi a cikin shari'a mace kan an aure ta ta jira a zuwa kai ta gidan miji kawai shi babu wani waliman mata babu shi a musulunci ba shi ma irin wannan din ne suna nan da yawa irin su kaman kaman kaman walima ce da ake ta ta ma da ta alqur'ani mun shayi wannan karatun a nan wajen ina aka samo walima hadda alkur'ani ita ma zaka ga yanzu yanda aka juya ta rabin waɗannan barna sun shigo ciki domin yanzu a walima da alkur'ani ana yin manni diyaran da aka kawo shi kan mai nassa zai karatu da baban shi da maman shi da dangin shi za su zo su mishi manni in ba haka ba ba za a sallame shi ba ba za a sallame shi ba sai a sa mai price tag a ina aka samu wannan to kai yanzu alaran ma shugaban kanta hadda in kai wa'azi ka ce manni da ake yi a wurin biki ba kyau to kai naka wai baka halarci shi sahabbai da suka rata alkurani babu wanda ya walima mafi girman hujja da ake kafawa shine hadisin nan na Umar kuma bai da asali bai da asali a cikin sunna cewa Umar ya haddace suratul bakara a shekara takwas kuma yayi walima haka zaka ji shi a bakin mutane daka in wancan dama babu wanda yake yin wancan da sunan addini kowa ya san barna ne to mu da muke yin walima alqur'ani da suna addini ya kamata mu kowa saurin tuba jama'a gaskiya saboda Allah dan babu ita a cikin musulunci daga cikin barnar da ke biyo bayan ta baya ga wannan israfin sannan sanya ma yara ƙanana gururi a matsayin cewa su malamai ne ko ba laisu min al'iri wala min an-nafiri fil ilm da zaran sun yi haddan nan an zo sun yi anko kowa an rataya mishi allo an an an bashi certificate shikenan sai su dauka wai su malamai ne a cikin musulunci sai kaga suna behaving irin na malamai sannan ga ƙarya da ha'inci da magudi wani bai haddace ba za a yi ƙarya ce ya haddace mafi yawansu ba su haddacewa musamman da za a ce hadda cikin wata shida hadda cikin shekara hadda a shekara ɗaya da rabi wato ya zama hammuhum akhir sura ko akhirul qur'an wannan duka jama'a hanyoyin da shi ɗaya yake bi yake halakar da mutane sai mun kiyaye su babu shakka haddace alqur'ani falala ce wanda Allah ya bashi babu shakka ya cancanci a mai murna a same albarka amma a maida abin ya zama wani ka'ida kamar yadda ake convocation a university an gama digiri haka ba ake yanzu wannan convocation idan an gama hadda sai an yi wasu kaya na musamman wata sutura ta musamman wani anko na musamman akwai dress code da za a bayar da na iyayen da na su alarmomin na mazansu da na matansu duka sannan a zo a yi ta jawabai iri daban-daban na ƙayya a ga dai wannan yaudarar inda za ka turke yaran a ce da gaske a zo a mai ja uku lafiyayyu za ka tarbe hadda ci alkur'ani da kuma roshin wani za a ce mai to yanzu za a yi bikin nan a watan afrilu kai kuma tsora izu goma ya rage maka da haka ko kai sauri ka kawo ko kuma sai baki da haka zai fara roshin yana roshin yana ciccinye abubuwa ba tare da ya fahimci me yake yi ba sannan kuma a zo ana bara bara na neman cewa to yanzu ga yaran kunan sun haddace ana so za a gina hostel don ci gaba da ajiyar nan jama'a ku kawo kuɗi kaza kaza kaza kuma an kawo kuɗin kuɗin duk su jawo rigima tsakankanin yan bod din makarantar duk guda nawa aka yi irin wannan rigingimin ko ina ga su almuhimmu dai shin tambayar da za a yi sahabbai da tabi'ai aljilul awwal in sun haddace alqur'ani ya suke idan sun haddace abin da suke buya suke su ci gaba da karantawa suna aiki da shi suna tuba cikin dare suna tilawa suna kuka suna neman abin da ke wajen Allah babu wanda yake zuwa yi announcing cewa shi hadda ci alkurani ko a yi announcing a buga poster a buga mai sunanta kalanda a yi tararrabawa da souvenir da a yanka kaji a yanka raguna a yi ganda ba sa yin wannan kwata-kwata so mu da muka zo muna yi ina muka samu duka a cikin imdad imtidad ne na wannan koyi da kafirai din jama'a kisa ran da nake faɗa mana cewa akwai element na koyi da kafirai wanda babu mutumin da zai san ma babu wanda ya tsira daga gare shi sai dai in ko ka sani ko baka sani ba za ka ga ya shafe ka domin dukkan mu nan muna halarta irin wannan bukukuwa wasu mu masu yin wa'azi a wurin ko kusa taɓa yi ma 'ya'yansu ko an taɓa yi musu to mu kaddara duk ba mu san ba kyau ba mun san ba kyau sai mu tuba daga yanzu aka gaice ka walima ta za a zo za a za a yi saukar karatun alkur'ani sai ka ce to ni gaskiya bana zuwa irin wannan walima an gaice ka walima ta ta bikin ta waliman mata da suke yin zai aure kace bana zuwa ko ya ku in za ka yi aure kar ka yadda kai kar ka yadda ka ba da kuɗin da za a yi me yasa saboda baka san asalinta ba sai an kawo maka hujja wannan zai rage mana yaduwar waɗannan abubuwa wannan abubuwa sai an tashi da gaske an yaƙe su sannan za su za su daina yaduwa musamman kamar yadda muka ambata saboda a yanzu muna rayuwa ne a wani zamani wanda irin da Abdullahi dan Umar yake cewa galabanan nisa'u mata sun yi galaba akan mu abinda mata suke so ko shi muke matan mu da ƴaƴan mu da iyayen mu mata duk abin da suke so ayi abu kukuwa shi muke yanzu da ɗanka ya da ci alqur'ani a zo wannan walima ka ce ba za a yi ba kai ba za ka yadda a yi walima ɗanka a cikin jeren gid ɗaliban nan ba da matarka da babarka da sirikarka su za su haɗa alliance sai sun yi maganinka ko kuma in ma sun kasa maganinka za su yi raising fund za su samu kuɗin da za a yi walima ko kana so ko ba ka so babarka ta ce wala ta tsine maka albarka in baka bari an yi ba jikan nata ya ta ce alkur'ani ka ce ba za a yi biki ba gayatul amri sai dai ka koma gefe kai ka ce to iri da wasa suke cewa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gayatul amri kenan wallahi ba za ka yi hana su sai dai ai ta wa'azi go in aka tsaye musu da hujja uzuran aw nuzura to amma duk da haka wannan ba zai hana a ce fa babu kyau din ba ba zai hana ai kokarin a ce to tunda dai ai farin ciki ne kuma dama walima ai ana yin abubuwa ne na farin ciki to kuma babu abin da ya kai alkur'ani farin ciki kaga wannan duka matakai ne na tawili za a tafi Allah shi kyauta to wannan kenan to sai mas'ala ta ƙarshe da zamu tattauna a wannan karatu insha Allah wanda ita ce gata nan muka zo da ainihin wato copy na fatawar in kun tuna a darasin da ya gabata mun dan yi tsokaci akan mas'ala ta hoto nau'o'insa da abubuwan da ke ciki na masail shi ne na ce mana zan zo mana da fatuwa ta ɗaya daga cikin manyan malaman wannan zamani don mu ji dalla-dalla abinda malamai suke faɗi a kai don ya zama hujja gare mu mu zama ala basiratin min amrina wannan malami ba kowa ba ne illa al-qasaimi abu abdullah muhammad ibn salih ibn muhammad ibn sulaiman al-qasaimi babban malami ɗaya daga cikin arkanul ilmi a wannan zamani namu al-qasaimi kamar yadda aka sani mutumin ƙasar Saudi Arabia ne an haife shi a garin Unaiza Unaiza wanda yake jihar Qasim a ƙasar Saudi Arabia kamar yadda tarihi ya nuna an haife shi a ranar 29 ga watan March shekarar miladiya ta 1929 wanda ya daidai da watan Ramadan yana da kwana 27 a shekarar hijira ta 1347 aka haife shi. Uthaymin ya rasu a 11 ga watan Januwari 2001 shekara ta 2001 kamar shekara 20 da suka wuce wanda ya dace da 15 ga watan Shawwal shekara ta 1421. ya gama karatu a harami kamar yadda aka sani a tarihance ya samu ya ta abin nan haki da tarihi nan take aka ɗauke shi a motar likita zuwa garin jidda kuma a wannan rana ya cika cikawa mai ban sha'awa da ban mamaki ɗaya ne daga cikin ulama'u arrabbaniyun aka dawo da shi garin maka aka yi mishi jana'iza Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rayu kamar shekara 71 a duniya kuma a cikin wannan shekara 71 tun yana ɗan shekara 20 yake zaune majalisin karantarwa har ran da ya rasu karantarwa wa'azi rubuce-rubuce laccoci limancin juma'a fatawa aiki a university ayyuka dai da ka sani na malanta babu wanda usaimin da yi ba sannan ɗan majalisa ne na majalisar manyan malaman ƙasar saudi arabia kuma allah ya huwace mashi zurfin ilimi da basira sannan ya yi graduating malamai ba na jin a saudi arabia yanzu akwai gari kamar Unaiza da ya kai su yawan malamai da ahlus sunna da ustazai wanda duka aikin sa ne ko kace ci gaba da aikin malamin sa shine Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alayhi wanda shine ya graduating din shi al-Utsaimin ga littafan Utsaimin nan birjik ba sai an ambata ba kusan littafan sunna littafan fiqhu na Hanabila littafan usul fiqhi nahwu balaga littafan aƙida babu littafan da bai masharhi ba sharhohi da rubuce-rubuce da makamantansu a 1994 an taɓa bashi irin wannan kyauta da aka bai wa abakar gumi jayizatul malik faisal wato wata kyauta wadda ita ce kamar irin nobel nobel na, musulunci da ake bayarwa ga malami wanda ya yi abin a zo a gani a cikin ilimi da gaske abin da usaimin ya shahara da shi ya shahara da cewa baya bari ka zo ka ziga shi a gaban shi an taba samu wani dalibi yazo yana so ya mishi waka ya rubuta waka Usaimin yace to ba komai a karanta yace aka bar karanta wakan nan baiti daya biyu yace a nan ba daidai bane a canza in an canza yace kai daga baya yace kai a bar wakan nan mutum ne ya tashi ba mishi majalisi bai yadda ba yayi ta fada to da suna suna kokarin yace muna hana ku kullun ku ta'allaka wato gaskiya da mutane ku bar gaskiya ta zaman kanta ka a ce a bakin wani kawai ake ji yi ta musu fada baya bari ya daga cikin halayyarsa baya bari a zo a yi ta ziga shi irin yadda mu yanzu za a gudanar da malami ana citation ana faɗan wuraren da ya karatu wuraren da ya aiki abubuwan da ya samu shi kuma ya ta ƙara gyara babbar rigar shi azan sai a hankali yanzu harkar ne ga ta nan dai Allah ya samu dace to a cikin wannan fatawa ta shiga ta wanda na kwafo mana ita daga ainihin wato littafin fatawoyi ne guda biyu wanda suna da alaka da juna za mu karanta su insha Allah mu ji abin da yake faɗa ga tambayar da aka mashi ta farko as-su'al ma hukumu taswir wa hukumu iktina'i suwari algati malam mai hukuncin hoto mai hukuncin daukan hoto da hukuncin mutum yana ajiye da hotuna a gida hukumu suwari allati tumathilu alwajha wa 'ala al-jism ina hukuncin kuma hoto wanda yake passport size wanda iya fuska ne kawai da kirji misali ba duka mutum bane me hukunce shi ko ya halasta shi sai Usman ya bada amsa yace at-taswiru naw'ani shi dai hoto iri biyu ne ahaduhuma ɗaya daga cikin su taswirun bil yadi yin hoto da hannu zanen hannu wanda ake yi da broshi ko makamantan su wasani na biyu taswirun bil ala daukan hoto da na'ura da kyamara fa amma taswiru bil yadi malam yace kaga dai hoto da hannu fa haramu haramun ne mutum ya zauna da pencil ko da brushes yana zana hoton abubuwa masu rai bal huwa kabiratun min kaba'ir zunubi malam yace kai ba ma wai haramun ba babban laifi ne cikin manyan laifuka da Allah ya haramta li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama la'ana fa'ilahu saboda nabi sallallahu alaihi wasallama yayi tsinuwa ga mai aikata haka kuma daga cikin abin da ake gane abu babban laifi ne idan tsinuwa ta biyo shi wala farqa baina an yakuna lisurati dhillun aw la takunu aw aw takuna mujarrada rasmin yace babu mace tsakanin wannan hoton ya zama yana da inuwa ya zama yana da jiki kamar wanda aka yi da sassaka kenan na katako ko itace ko aka yi da yambu ko aka kwaba siminti aka yi molding ko kaga shine zai bada inuwa an aje shi babu mace tsakanin wannan da kuma wanda yake jikin takarda wanda babu inuwa cikin takarda ko drawing board ko jikin wani abu makamancin haka ko bango ko irin wanda yake a bango a ma'aikatu ko department ko wuraren aje kayan tarihi a zazzana hotunan mutane a cikin bango ko makamantansu ya ce ba bambanci ta fuskar haramci alal qaulin rajihi bisa zance mafi karkata zuwa ga gaskiya li umumil hadith saboda hadisin ya gane wa idza kana taswiru hadha min al kaba'ir idan ya zama hoto irin wannan kabira ne fatamkinul insani ghayrahu an yusawwira nafsahu i'anatun alal ism to kai kuma ka je ka tsaya ka tsaya a gaban wani mai zane ya zana ka ko kai mishi hoton ka kace kana so ya zana ka ko kai mishi hoton wani babba a ce za a zana babban a zo a bashi kyauta ranan wani biki ba da ana yin wannan ba ce to wannan shi kuma taimako ne alal ismi wal udwan fala ya hin bi halasta ba ya rasa ka je ka tsaya gaban wani rassam kawai ka yi wani posing ka ce ya zana ka yadda mutane suke kuma ka biya kuɗi ko kai mashi wani hotonka ko hoton budurarka da kake so za ka aura kana so ka burge ta ka aje a zana ta ranar birthday ɗinta kai mata kyauta duk wannan haramun ne to ka ji na farko kenan wa amma taswiri bil ala shi ko ɗaukan hoto da na'ura wahiyal kamera allati tatba'u tantabi'u sura biwasitatiha min ghairi an yakuna lil musawwir fiha athar wanda hoton yake damfaruwa a jikin takaddar da aka dauke shi wato a jikin film din da aka dauka ba tare da shi mai daukan hoton yayi aikin zazzanawa ba atharun bi taqiti surati wa ma'lamiha ba shi yake aikin zana hoton ba fa hadhihi mawdi'u khilafin bainal mutaakhirin malam usaymin ya ce wannan hoto na kyamara to abin saɓani ne akwai saɓani tsakankanin malamai na baya-bayan nan malaman da suke rayuwa a wannan zamanin kamar shekara daga 200 zuwa yanzu zamanin da hoto ya yaɗu fa minhum man mana'a akwai malaman da suka ce sam ba kyau mun ji sun sa baya irin su Ash-Shaykh Al-Albani irin su Muqbil Ibn Hadi rahimahumullah da makamantansu wa minhum man ajaza kuma malaman da suka ce ba komai galibin malaman ƙasar Misra suna halasta wannan. Faman nazara ila lafzil hadith wanda ya tsaya kalli lafazin hadisin mana sai ya ce ba kyau. Li'anna iltiqata sura bil ala dakhilun fi taswir. Ce domin daukan hoto da kyamara ya shiga cikin dai abin da ake ce ma daukan hoto. Yin hoto walaula amalul insani bil alati bit tahriki wat tartibi wa tahmidi sura lam taltaqi sura. da ba dan mutum yayi aikin seta kyamara da kuma danna wurin da ake dannawa dauki hoton da tahmid shine development na na na mai sunan shi film a kai shi dark room a yi developing ɗin shi shine tahmid da kuma developing na hoto a irin da ke nan da ake wannan development ɗin ko ce to ai hoton ba zai ɗauki kanshi da kanshi ba sai an yi wannan aiki wannan shine maganar sa shi albani a cikin adabu zufafi da cikin a silsilarsa wa man nazara ila al ma'ana wal illa ajaza wanda ya kalli ma'ana abin da ake ce ma ɗaukan hoto da kyamara ba zahirin hoton ba ya kalli kuma illar hana yin hoto shi kuma sai ce wannan ya halasta li'anna la'illata hiya mudahatun mudahatu khalqillah domin abin da yasa aka hana kamar yadda muka ji a baya shine kar mutum ya dinga gogoriyo wajen yin irin halitta Allah waltiqatu sura bil ala laysa mudahatin li khalqillah shi kuwa laisa mudahati da khalqillah shi ko daukan hoto da kyamara to ba kwaikwayon na Allah bane bal huwa naqlun lisurati allati khalaqa Allah a mutun yana kwafan abinda Allah ya halatta ne nafsiya shi kanshi na Allah ne kake kwafa kake yin sa akan takarda banda wanda zai yi nashi ne zaman kanshi ta hanyar kallon na Allah fa huwa naqilun li khalqillah ya ciru halitta Allah ne la mubahin lahu ba yana gogoriyo da Allah bane qalu masu wannan magana suka ce wai waddu zalika annahu law qallada shakhsun kitabata shakhsin abin da zai bayyana maka wannan idan kana kwaikwayon handwriting na wani la kanat kitabatu sani ghayra kitabati al-awwal sai zama wanda ya kwaikwayi na wani rubutun shi ba na wancan din bane bal hiya mushabiha laha amma zai kama da na wancan amma kaga rubutu ne guda biyu daban-daban idan Mr. A ya yi rubutu, sai Mr. B ya zo ya kwaikwayi irinsa, signature ko handwriting, to yanzu kowa nashi daban ne, amma sunan wannan na biyu mai kwaikwayon na wancan, kaga Allah ya yi halitta, wani ya zo ya yi sassaƙa ko ya yi zane a takarda, kowa ya yi halitta ke. Sunan wannan na biyun mai kwaikwayon na farko, walau na kala kitaba ta hudu suratul photographiya, amma da za ka sa kyamara kai snapping rubutun wani, ko ka saka shi a photocopying machine, kai photocopy dinsa lakanatu sura hiya kitabatul awwal a wannan hoton rubutun wancan na farkon ne ba rubutun ka bane ko mun gane me yi da kyamara irin abin da yake kenan abinda Allah ya halitta ne shi kuma yayi hoton shi kamar yadda misali in kai photocopy receipt ko kai photocopy check ko wani document shi din ne dai ba kai irinsa ba Allah ya sa mun gane abin da yake cewa masu wannan magana suka faɗi wannan ya ce wa in kana amalin na ƙaliha min tsari ko da yake aikin kwafewan aikin mutum na biyu ne fa haka za naƙal sura bil alal fotografiya alkyamara to haka aikin yake wajen yin hoto da kyamara a suratu fihi hoton da ke ciki iya taswirun lahi hoton abin da Allah ya halatta ne nukila biwasitati alatit taswir aka ciro shi ta hanyar kyamara aji bayanin da ya kawo sai ce wale ihtiyatu amma taka tsantsan tana hukunta alimtina ulun zalika mutum ya guje ma wannan abu saboda musamman a ba an baci wuta an ce mai hoto dan wuta ne mai yin hoto za a ce sura mashi rai mai yin hoto ba zai samu rahama Allah ba to karka je a cikin wani abu da ke da shubha ka fada cikin wannan bala'i kaman maganar riba ne irin bala'in narkon azabar da aka faɗa game da riba yanzu a zo a yi ta kawo su dabaru za su halaka mutane riba in kana son zaman lafiya sai ka guje ma komai domin ka'ida ita ce duk abin da ake da saɓani a kan shi sai ka kuma al'asu in aka yi saɓani a kan ya kamata mai ƙasar ko bai kamata ba sai mu koma kan asali cika sallah aka yi saɓani a kan ya kamata haɗa sallah ko bai kamata ba sai a koma asali yin sallah akan lokacinta aka yi saɓani a kan wannan abin da ake yi kaza ne ko yaya to sai a kuma a duba meye asalin shi asali halas ne ko asali haram sai a tsaya a wannan asali to hakan aka koma al aslu fi sura at tahrim ko to an samu wani nau'i wanda ake ganin bai shiga ciki ba ihtiyati yana nufin ka kauce mishi li'annahu min al mutashabihat ce saboda mutashabihai ne ai zaka ji mutumin da ka san ibn taymiya ma laka yake wajen yawarwar masala wa man iltaqa ash-shubuhat wanda ya guje ma shubha faqad istabra al dinihi wa irdi ya guje ma ya ainihin wato tsira da addinin sa zaka kar a ce sana'a ka hoto ce kana sanar da wannan shubohin ya fi maka sauƙi ka nemi wata sana'a lakin law ihtaja ila zalika li aghradin muayyana amma idan mutum ya buƙatu zuwa ga hoto saboda wasu manufofi na musamman sanannu ka isbati shakhsiya kaman identity card wala ba su to wannan babu nufi in aka samu wani abu da ake bukatun sai an yi hoto za a yi passport na tafiya aikin haji ko umara ko tafiya wata ƙasa za a saka a certificate za a saka a form za a yi kaza abubuwa za a yi maka takardar cin bashi a banki ire-iren su ko mutane suke yi ko za ka je ka anshi kuɗi da yawa a banki a ce sai an ɗauki hotonka da ire-iren waɗannan da suka zama na dole to wannan fala ba asabi ne annal haja tarfa'u shubha saboda wannan buƙatar usul fiqh ta cire shubha li annal mafsada lam tatahaqqaq tatahaqqaq fil mushtabi saboda mai ta kanta mafsada bata tabbata ba ga abin da yake da shubha din fa kanatil haja rafi'atan laha sai haja ta sa a cire so da duk magana da yake yi bai shafi hoton da ya zame maka dole ba to kuma kowa akwai abin da ya zame mai dole yanzu kai idan ba direba ba ne na ruwanka da da license idan kai ba mai tafiya ƙasa waje ba ne na ruwanka da mai sunan shi international passport in ba ka gama makaranta ba mai kai ka yi passport ka ce kai ma za ka je ka passport ka ga yan makaranta yan albani sai suna yi ba ruwanka da su da ka kowa haja gwargwadon tashi bukata akwai wanda kwata-kwata bai da bukata ya zuwa ga wannan tsoho ne yana zaune a gida kawai yana salati shi ba dan makaranta ba shi ba tafiya yake ba shi ba ma'aikacin ofis ba yi da bukatar duka wannan sai zaman shi babu sai zaman shi babu account na banki kai kuma da kake dan boko kai wannan kai wancan kullun ka dauka hoto to ka dauka iya gurgurdan bukata wannan na dole ne babu yadda aka iya jima da wa amma katina usura fa ala nu'ayn to ya gama da hukunci na farko sai hukuncin da aka ce game da aje hotuna a gida yace shi ma iri biyu ne an takuna sura mujassama ai zata ruhin zata jismin fa utina'uha haram ya zama hoton mai jiki ne statue ne wanda za a ji akan tebur ko a tsakiyar gida ko akan titi ko a randa bawul ko a makamantansu da ake ajewa ko a bakin department da ma'aikatu da kotuna irin masu jiki ne ce to waɗannan haramun ne aji su wa qad naqala ibn al-arabi al-ijma'a alayhi naqalahu anhu fi fatul bari wannan al-imamu ibn al-arabi Al-Maliki rahmatullahi alaihi ya hakaito ijma'in malamin musulunci akan haramcin wannan kamar yadda yake cikin Fathul Bari a cikin juz'i na 10 shafi na 388 a taba'a ta Darus Salafiyya qala wa hadha al-ijma'u mahalluhu fi ghairi li'abi ko lu'abi al-banati wannan ijma'in ana karban sa ne a bayani game da abin da ya wannanci kayan wasan ƴaƴa mata FBB da Teddy da makamantansu mai magana akan cewa su ya halasta to banda su su wannan ana iya siyowa ana iya ajewa a gida ana iya amfani da su kama sa azkuruhu fi babi man sawwara sura wannan magana ibn hajar ne yace za a bata a can gaba wa kad ahala fil babi al madhkuri ala ala kitab al adabi yayi ihala ga wannan babin ne daga kitab al adab wa zakaruhu fi kitab al adabi fi babi limbisati ila nas a babin da bukhari yayi babi game da mutum ya zama yana sakin fuska ga mutane ya kawo hadisai guda biyu da hadisin nan na Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana wasa da yara har ya watsa wani ruwa a fuska ya rike wannan ya ce mishi ya aba umair ma fa'ala nughayr annabi ba wai abu san kamdari ne ba ruwan shi da kowa ba yana sakin fuska to sai aka kuma kawo hadisi na biyu shine mahallin shahid cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shigowa gidan Aisha tana amarya sai ya ganta da ƴan ƙawayenta suna wasa da sun gan shi sai su gudu su kuya sai ya ce ku fito ku ci gaba da wasan ku babu komai shine fa ango mai gidan kuma manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam baya koran sai ce kan ƙara ganin ku a gidan nan sai na ci muku mutunci wallahi za ku zuga mun amaryata kaza kaza kaza baya irin wannan fitinan sai ya ce ku fito ku yi wasan ku sai gan suna wasa da waɗannan yan baby yan baby da yan dawakansu da yan abin nan suna wasan tuwo wasan ƙasa wasan miji da mata irin da yara suke yan mata gashi yace hadisu Aisha radiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati inda nabi sallallahu alaihi wasallam ina wasa da kawayena da da da yan bebita a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib ina da yan kawayena yal'abna ma'i suna wasa tare da ni fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala idan annabi ya shigo ya taqamma ana minhu sai su madasa koyi fayasribuhunna ilayya fayal'abna mai sai sai ce ku zo ku ci gaba da wasa ku da ƙawar ita ma daman shekarar ta tara ko goma su ma irin sauyinta ne yan kwailaye haka qala fi sharhi sai ibn hajar ya ce wastudilla bi hadha al hadithi ala jawaz ittikhadi suwar al banati wal lu'abi ana amfani da wannan hadisi a kafa hujja wajen halaccin rike ebbebi wal lu'ab jam'i lu'uba in aka ce al lu'uba da damma alamun shine toy abin wasan yara in ka ce kuma al li'iba shine yin wasa din kamar yadda za a ce jilsa kaga yin zama so daya to haka a a a a li'iba da haka nan za ka kanta shi a ce al lu'ab jam'i ne na na qilla ababan wasa min ajali la'ibil banati bihinna dan halascin ƴaƴa mata su wasa da su wa khussa zalika min umumin nahyi an ittikhadi suwari an kebance wannan daga hani da aka yi gamamme akan aje hoto wa bihi jazama iyad wannan magana ita iyad ya faɗa a cikin sharhin muslim wa naqalahu anil jumhuri ya hakaito wannan magana daga daukacin malamai qala yace وذهب بعضهم ila annahu mansukhun wasu malamai suka ce hatta wannan din ma an goge shi wa khassahu ba'dhum bisighar wasu suka ce ya halasta amma sai in ga yara ne kanana banda yan mata wanda suka girma sai malamai wata magana mai muhimmanci yace wa min al-muqsid inji Uthaymin kenan yanzu yace abin bakin ciki anna ba'da qaumin al-an wasu daga cikin al'umman mu a yanzu saru yaqtanuna hadhihi suwa sai ga babban mutum babban mace tana yawo da FBP waya ga una hafi majalisin ta dinga ajewa a ɗakinta au madakhil buyutin ko kofar ko bakin gidanta ko a motar ta ko a ofishinta nazalu bi anfusihim ila rutbati subyani sun mai da kansu kaman kananan yara ma aktisabil ithmi wal isyani ga kuma saban Allah nas'alullaha lana wa lahumul hidayah Allah ka shirye shi mu da su sai ga yanzu katuwan mata ya shekara arba'in wata tana yawo dungume da katotuwar ediba kamar rabin buhu ko ta saka a motarta ko ta saka a ofis ko duk inda ta shiga tana yawo da ita ta siye ta kuma da tsada tsiya sai ka je kantina na yan gayu maki sai su to wannan mai da kai yaro ta mai da kanta kamar karamar yarinya ko kuma tana ganin tawaye wata ta ƙi yin aure amma kuma tana yawo da yan bebi ta roba wani ma za ka ga kada ne ko kare ko kunkuru ko karar ruwa ko doki an yi shi da tsimma keji tana ta yawo da shi tana ta shan wahala ta wanke shi ta sa mai turare ta mishi ta sa mishi riga abun abun ban tausayi wallahi wai kuma wannan gayu ne yace to waɗannan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shirye shi su mu da su to gashi mun koro wannan karatu amma lokaci ya kure da haka za mu saurara anan mu sa kasar na gaba insha Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك